أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamishi domin ci gaba da gudanar da daular littafin al'ibana ta al'imam ibn babbat al'ukbari rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi alkismu thani wanda ya kumshi usulu sunna fil aqida da wannan shine zama na biyu insha Allah ta'ala na'am ala nasir
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين قال, قال رحمه الله تعالى قال الشيخ قال أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعداد والإعداد والإمداد من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عليها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى وغنى لمن أحب الله لمن أحب الله خيره وكان بقلبه أدب وحياء تمهيل ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصف ووصف ووصفها وما في نفسها وما وما الذي إذا تمسك به العبد ودان به ودان الله به سمي بها واستحق واستحق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا bayani shi yana nuna ta sunna ba intimali ne kawai ba kawai ka ce ni a halin sunna wannan bai wadata ba kaga cewa wa man ladhi idza tamassaka bihi al-'abd wa dana Allah bihi sumiya bihi sai mutun ya rike usul na sunna kuma ya bauta ma Allah da su a aikace yadda kawai a zuci shi ma bai wadatar ba sai an samu ɗin khiyar sai ya mika wuya sai ya jayu sai ya yi intikar sannan zai zama ahlus shine zancen al-Hasan al-Basri rahimahullah والإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل amma kawai tamanni ko buri ko gai da baki iddi'ai yahudawa ma sun ce nahnu abuna wallahi wa akhirah Allah ka tsare
mu qala rahimahullahu ta'ala al-iman أول ما, ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه وهو الإيمان بالله ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب وبذلك أرسل المرسلين فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيله, يزيله كثرة, العم كثرة العمل والقول, والقول بالإحسان وينقصه العصيان وله أول, أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية قال الله عز وجل الذين, الذين, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة نؤمن ساعة يعني نذكر الله فنزداد إيمانا وكل شيء يزيد وكل شيء يزيد فهو ينقص ثم الاستثناء في الإيمان
أثر ذكره البخاري معلقا ذكره البخاري معلقا وصله عبد الله في السنة haka nan abu ubai cikin al'iman ibn abi shayba cikin al'iman shi ma da isnad sahih na'am
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى ثم الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله كذا, قا- كذا كان يقول عبد الله بن مسعود وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة مثل علقمة والأسود وأبي وائل وص- ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي وال- والأعمش وحماد بن زيد, بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن- بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم wanda duka cikin al-kubra al-ibana al-kubra na babba ya ambace asani tun shi zuwa gani su wannan da yake na kuma wasan su mun ji a cikin ash-shari'a ya kawo maganganun magabata kan cewa al-istithna'i dole ne a cikin imani tambaye ka kai mumini ne sai ka ce insha Allah an gane insha Allah shine ibn mas'ud da ainihin wato wani ya ce ya ce mai wani kai mumini ne sai ya ce e to kai dan aljanna ne wani daga cikin magabata ka yi tambaye shi sai ya ce insha Allah sai ya ce me yasa baka wakilta ta farkon ba? da na ce kai mumini ne ma'ana me yasa baka ce insha Allah ba kamar yadda ka ce a nan kai mumini ai makomai shi ne lisanna ko iddat lil muttaqin da haka ba ka tabbas sai dai ka ce insha Allah duk da kai a zuci kana da sa ran ka zama kai mumini kuma kana kyautata zaton haka amma saboda tsoron tasgiya an tambaye ka sai ka ce insha Allah na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا تف- وهذا استثناء على يقين قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وقال وقد اجتاز البقيع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فهذا كله استثناء على يقين ولكن يجب أن يعلم كيف يستثنى ولأي سبب وقع الاستثناء لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل شك من قبل الشك فقد كان سفيان الثوري ورح- وابن المبارك يقولان رحمهم الله تعالى يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ولا ولا ندري على أي دين يموتون لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأمانتي عليه بما أحسن الله إليكم إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى, صلى صلاة فقال قد صليت, قد صليت وعلى الله وع- قد صليت وعلى الله القبول وكذلك الحج وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه عن الخاتمة وقبول الله وقبول الله إياه لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله وقد, وقد, وقد يرى الرجل وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت na'am wancan a asar daga athauri da ibn mubarak an rawaito irin shi daga al-imam al-auza'i shi rawaito kalan shi daga al-imam al-auza'i cewa mutane mu'minai ne su cikin al-mawarith da al-ahkam wanda ya yadda da abubuwan da suka zo cikin hukunce-hukunce ya aiki da su sai a ce ya yi imani da ma'anar ya gasgata ya kuma miƙa wuya amma a cikin abin da ya shafi tsakaninsu da Allah imanin da zai zama natijar shiga aljanna wannan sai a wakilta zuwa ga ubangiji azza wa jalla sai dai wanda nasu ya tabbatar shi mumini wanda nasu ya tabbatar kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai kai rantsuwa su muminai ne kuma yan aljanna da nusus sun tabbatar da id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil-qital kaga al-mu'minun da sahabbai ne a gurin amma wanda babu nassi sai dai a ce ana sa ana kyautata zaton
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الإسلام وعلاقته بالإيمان ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان فالإسلام اسم فالإسلام اسم ومعناه الملة والإيمان اسم ومعناه التصديق قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا والأيب في صحة ما قلناه كثير وما- ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا tun da ya fassara al'iman da at-tasdiq ina nufin al'umma amma a shari'a ba at-tasdiq ne kawai ba dan at-tasdiq ne kawai da Abu Talib yana aljanna dole sai an yi kauya sai an jayu sai an aikata sai an aiwata bayan gaskatawa aina
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ويخرج رجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك إلا الشرك بالله أو برد فريضة فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له can yana nufa ahkam wanda ba sallah ta sallah in ya bata ya kafa na أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الرابع القرآن ثم بم- ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مية ولا وقوفا ولا وقوف أن الشرك كلام أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفة ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه وهو علم من علمه غير مخلوق وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا وعلى كل ذي الحالات وعلى كل الحالات ففي وفي كل الجهات فهو كلام الله غير المخلوقين ومن قال مخلوق أو ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء وما شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال wannan mahalli ne na ijma'i mahalli ijma'i bayan ulama kamar yanda wato malamai da yawa sun hakaito ijma'in malamai na salaf akan cewa mutumin da ya ce alkur'ani makhluk ne kafiri wani wanda ya shakka akan kafircin shi shi ma kafiri dama duk wanda ya zama kafiri in kai shakka akan kafircin shi ba masa ba wutanta ma ka wuce Eh. na fata an gani haka an hakaito wannan daga imam ahmad da wani shi daga cikin malamai rahimahullah haka nan abu hatim da abu zura ar-raziyan rahimahullah cikin akai da su da akwai wata ainihin wato risala wadda abu bufai da wani ba Allah dan kaduna ya rubuta akan aqida ta abu hatim da abu zura a ciki ya ambato yana mai nakaltowa daga su allalika'i da sauransu su abdullah da sauransu daga cikin malaman da suka yi rubutu a kan sunna cewa imam abu hatim da abu zura'a suka ce adrakna al'ulama a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa shaman wa yamanan fakana min madhhabihim yayi ta faɗo a kidinsu har inda yace wa man za'ama anna al-qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-azim kufran yanqulu 'an al-milla fa wai kafirci ibn al-kufri fa kufrun duna kufri kafirci irin na fir'auna yani sai yace wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu an ga wanda yana fahimta ba dubgage bane man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir na Allah da ka iya kawo shi cikin wato ainihin littafin shi na usul i'tiqadi ahli sunna na'am
أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى حتى يسمع كلام الله وقوله, وقوله تعالى وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة فالآي في, في ذلك من القرآن والحجة على عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى
hujja da dalika amrullahi anzalahu ilaykum kan cewa qur'ani ba ba halitta bane saboda shi amru daban khalqu daban to dai shi yasa yace ala lahul khalqu wal amr sai ya raba su sai Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani cewa amru nan ba khalqu bane na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى صفات الله تعالى الخامس صفات الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت ثرى وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود ورؤوف رحيم يسمع ويرى وهو, الم وهو المنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه يميت ويحي ويحيي ويفقر ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك لا تأخذه سنة ولا نوم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين نعم ناقص da ya ambata bi anna Allah hayyun naqihun ala wajhi al-khabar la jihati al-ikhbar ba da labarin Allah yana magana ya halitta ya halatta amma a ce yana da wata sifa cewa shi naqih ne wannan bai zo ba cikin nusus wace yana da suna an-naqih bai zo ba cikin nusus amma da ma'anar mai magana saboda yayin yana magana wa kallama Allah Musa taklima to sai a ce nafiqun da ma'anar yana magana ba wai sifa ce aka siffanta shi ko kuma suna ne aka ainihin wato sanya mushi ba sannan cewa wa huwa bil manzaril a'la wa huwa bil manzaril a'la yazo cikin wani hadisi wanda yana da rauni cikin wani hadisi wanda yana da rauni daga Hussein bin Ali radiyallahu ta'ala an akan addu'a ta al-qunut amma dai cewa على السماء وعلى العرش استوى wannan shine yake da dalilai rututu na
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى السادس رؤية الله تعالى ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم ويكلمون ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويضحك إليهم لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على رواية فقد أعظم الفدية على الله وقد برئ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم إشارة زوال أسود بن سالم شين يكي هذه الأحاديث نلف أحاديث الرؤيا هذه الأحاديث والله حق نحلف عليها بالطلاق hadisan da suka zo kan mumini za su ga Allah ranar alkiyama gaskiya ne ce za mu iya rantsuwa da saki cewa in ba haka ba matar mutum ta so ce muna iya rantsuwa a kan kuma ko ni ma na rantsu in ba haka ba mata ta ta so ta ma tafi gidansu a gane ku sannan cewa wanda ya haka bari a menene bari amin Allah wa rasulihi wallahu wa rasuluhu minhu bari'ani al-imam ahmad ya sarraha ma kafirci akan duk mutumin da ya inkarin ahadithu ruya da ya inkarin su ya ce kafiri kamar yadda alfadul bin ziyad ya rawaito daga gare shi
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى السابع القضاء والقدر ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك على ما سبق بذلك علم الله وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وما تقدم لم يكن ليتأخر وما تأخر لم يكن ليتقدم وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله ومنازعته في قدره وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاؤه وقضاه والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله على خلقه فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله ويضيف ويضيفها يضيف ويضيف المشيئة إليه فهو أول الزندقة لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد أن القدر أبو جاد الزندقة وقال صلى الله ishara zuwa ga wato cewa ilimin zandaka wato aqida ta ko zandaka ta kafirci galibin wanda suka shiga cikin ta daga sabawa ne a masail na alqada wal qadar qada wal qadar tun sun saba akai wannan zai ja su har zuwa ga zandaka waccan magana da yayi cewa annal qadara abu jadi zandaka an ruwaito ta daga Musa bin Abi Kathir ke cewa al-kalamu fil qadari abu jadi zandaka wanda suke nufi farkon wato hanyoyin da za a kai zuwa ga zandaka da kafirci shine magana a cikin kaddara wanda su abuja kamar dai harufa ne da ake amfani da su gurin lissafi da kirgo wani na musamman to amma suna yin amfani da su gurin abin da ya shafi duba kamar yadda ka san dai dan duba wani da harufa al'urufu libaiya zai yi amfani da amma sai su wasu hawatin a wani hatimi a wani kalma mai take da suna kalsama ko kalasin da aza'in da sauransu ko inda ba su imani da kaddara wani suke ganin za su iya shiga ta wannan hanyar ta hanyar amfani da shekaru su canza abin da yake ka'il ko kuma wai su kawo abin da yake bayan wal'iyadu billah shine sai suka ambato duk wanda suka shiga cikin zandaka ta wannan hanyar suka biya imam zuhuri yana cewa alqadaru riyadu zandaka riyadu zandaka ne ce faman dakhala fihi hamlaja to zai saurin fita daga cikin cikin addinin musulunci Dawud bin Abi Hind yace ishtiqqa qawlul qadariyyati min zandaka zandaka aka fiddo duk maganganun wato ainihin kadariya da haka babu wanda suka fi shiga cikin zantaka irin kadariya wal iyadu billah na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا وأنا آخرهم
حديثي نيلي أنا درون الدار قطني ابن الجوزي الذهبي العراقي ابن حجر تكسم شيء تبتا لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا عن صحابي amma dai cewa tsinannu ne su fi da bukatar ma sai an kawo hadisi da ifi la'annu aina sannan yi bayanin shi a cikin ashirya وقال وقال كتب الله على كل نفس حظها من الزنا قال رحمه الله تعالى السابع عذاب القبر ثم الايمان بعذاب القبر حظها من الزنا ان ذات يدن an rubuta wato yana nuna cewa kenan Allah yakan kaddara abin da yake ma'asiya da ta hikima da gare shi
قال رحمه الله تعالى السابع عذاب القبر ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء استعينوا بال... استعيذوا من عذاب القبر في أبي داود ومسلم
استعيذوا استعيذوا بالله استعيذوا بالله من عذاب القبر وقال عز وجل فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الميت في قبره وقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ وقال صلى الله وقال الله فإن له معيشة ضنكا قال أصحاب تفسير عذاب القبر
الرويت مرفوعا حديث أبو هريرة دوانيش الحافظ ابن كثير يا جود شيء أتكن تفسير شيء نعم
صلى الله عليه وقال رحمه الله تعالى التاسع صيحة النشور ثم من بعد ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور فيلزم القلب أنه ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة من أنكر ذلك كان به كافرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا وقال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا ممن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال رحمه الله تعالى العاشر البعث والصراط ثم الصراط بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة من حديث عائشة وريند أحمد يرويته ومن حديث أبي سعيد عند مسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحادي عشر ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال أشد الجدال وقال النبي ابن أبي شيبة لا فتدش هو صحيح أحسن الله عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه
جاء في الصحيحين من نواس بن سمعان في في البخاري لكن بمعناه لفظ الميزان بيد الرحمن لن يكوش يخفضه ويرفع الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفع كما وبيده الميزان يخفض ويرفع نعم في البخاري صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد وقد اتفق أهل العلم بالأخبار, بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم ذكره أبو إسحاق الزجاج هكذا الإجماع نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الثاني الثاني عشر الحوض والشفاعة ثم الإيمان بالحوض والشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدنا يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أبارقه بعدد نجوم السماء وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه قال رحمه الله تعالى الثالث عشر
wancan hadisin inna li haudan ma baina ailata wa adan mutaqarrir cikin sahih cikin bukhari ma baina ailata wa san'a min al-yaman duk da adan din ita ma tana yaman ma wanda ya tabbata cikin bukhari san'a ya ambata ita kuma aila yankin sham an gane ko can abariquhu bi adadi nujumi as-sama shi ma thabitun an anas wa abi hurairah fi bukhari an abi hurairah fi muslim anas kuma riwaya shi tana cikin bukhari zancen anas ɗan malik man kazzaba bil haudi faqad kazzaba bil haqq yanda yazo wato ainihin zancen anas wanda ash-shajari ya kawo shi cikin amali din shi cewa man kazzaba bi adabil qabri azabahu Allah ومن كذب بالحوض فلا سقاه الله منه ومن كذب بشفاعتي فلا أدخله الله فيها يا كاوشي واتو أنهم كنم مرفوعي وانشان جاء في الحديث دي أنبتا كنا من كذب بالحوض فلم يشرب منه فيازود لفظ من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه ضد إسناد شينا دروني أكو يزيد ابن أبان الرقاشي تكين إسناد شي wancan kuma na zancen anas dan malik lafazin ne wato ainihin kama ba da wannan lafazin ya ambace shi ba dan ya kawo man kazzaba bil haudi faqad kazzaba bil haqqi ma yanda ya zo cikin az-zuhud na hannat cewa man kazzaba bil shafa'ati falaysa lahu fiha nasib wa man kazzaba bil haudi falaysa lahu fihi nasib ne ya tabbata daga sayyidina anas da isnadi sahihi cikin az-zuhud na hannat rahimahullah ta'ala na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الثالث عشر الحساب ثم الإيمان بالمساءلة أن الله يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموه يسأل الصادقين عن صدقهم وقال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي قال رحمه الله تعالى الرابع عشر نعيم الجنة وعذاب النار ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم والأزواج من الحور العين لا يم لا يم لا يمتن لا لا يم لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها كما قال أكلها دائم وظلها في السماء
تبت daga Imam Ahmad yake magana kan na'imul janna da kuma samuwar aljanna cewa wanda bai yarda ba aljanna akwai ta a yanzu wuta da aljanna bai yarda cewa akwai su ruwa kafi mai ce wanda ne ya karyata haka ya karyata alkur'ani mai girma kuma ni'ima ta aljanna ba ta yankewa ne tukuluha da'iman wa dhilluha kayan marmarin cikinta abubuwan da ake ci na jin daɗi da'iman ba sa yankewa wa zilluha ka inuwarta da jin daɗinta shi ma baya ƙarewa ake na ita ɗin ba ta ƙarewa akan nan ita ma wuta akan kafirai ba ta yanki na'am صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى كما قال أكلها دائم وظلها وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله وأهلها فيها مخلدون خالدون فمن خرج من الدنيا غير معتقل للتوحيد ولا متمسك بالسنة قال رحمه الله تعالى الخامس عشر الشفاعة فأما الموحدون قال رحمه الله تعالى فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة cewa wuta azabar ta tana nan tutur a dawwame ana nufin akan kafirai shi mumini in dai da imani a zuciyar shi daidai da kwayar zarra wata ran za a fito shi a kai shi aljanna na'am
أحسن الله إليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال رحمه الله تعالى السادس عشر الملائكة ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله أمين الله إلى الرسل والإيمان بالملائكة واجب مفترض السابع عشر الإيمان imani da mala'iku an karahu qaumun min al-falasifa wa ba'd al-aqlaniyyin al-mu'asirin la arahu na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى السابع عشر الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء الثامن عشر خلق الناس والجن ثم الإيمان بأن الله خلق الخلق وهم خلق, وهم خلق من خلق الله خلقهم كما شاء ولما شاء وفيهم مؤمنون وكافرون وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده ولا أي في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى فمن أنكر أمر الجن, أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمرضة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله جاحل بآياته مكذب بآي- بكتابه
ismailiya daga cikin shi'a kanu yukadhibuna bi haqiqati iblis su yadda ma akwai akwai iblis kawai gani suke tsaban ta wurin kai ne na dan adam ya saba ma eh, ya saba ma imam ba wai ya saba ma Allah ba su a wurin su amma ismailiya min akhbathi firaq shi'a Eh, to su ba su yadda ma akwai iblis ba kwata kwata kada ya tuke na'am eh yan tasini su ma أثناء إنكار على الجنين aljanu duka suna inkawa
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى التاسع عشر بعض الصفات الخبرية ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله ثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاها بالقبول ويلقاها بالقبول, ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية ومثل ما روي أن الله يضع السماوات على أص- إصبع والأرضين على إصبع وأن الله يضع قدمه في النار فتقول قد قد وقول وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد
ga imam ahmad ya fitar da shi cikin asuna da ibn abi asim eh, ya fitar da shi hadisi ne na umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu arda wasu malamai sun raunata shi wasu malamai sun raunata shi amma an samu waki' ibn jarrah al-imam ahmad da ad-darimi ad-daya al-maqdisi ad-dashti al-haythami da wasunsu sun wato inganta shi shekul islam cikin majmu'ul fatawa yana cewa aktaru ahli sunnati qabiluhu Mm, haka hadisi ne wanda duk da wasu malamai sun raunata shi amma dai da yawa daga cikin salaf sun ingantar da shi in sahha fa nahnu naqulu bi na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم عليه السلام بي- بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي وقال ولا يقبح الوجه ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الصحيحين ان الله عز وجل خلق ادم على سوره الرحمن وتمنى لفظ ما خلق ادم على سورته daga ala suratul rahman ya fassara shi ko wanga an yi mawa ibn khuzaima rahimahullah eh, intiqadi cewa ciki ya awwala shi a cikin eh, wato kitabut tauhid din shi ya awwala shi ba ma zaton hawa ce amma Allah ya gafarta mishi ba za a bi shi ba akan wannan ta'awuli na'am أحسن الله إليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في سورة كذا قد روى هذه الأحاديث الس- الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعد من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجليل بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم وأن الله تبارك ga hadisi abu zur'a ya inganta shi ni bayani cikin shari'a kawo zancen shekul islam bin taimiya rahimahullah ke nuna duk hadisan da aka ruwaito daga ibn abbas cewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu ta'ala ana nufin ru'yatul qalbi ne kamar yadda wasu ruwayoyin suka tabbatar amma karantar da su kuma sunna ne wanda Imam Ahmad wani ya tambaye shi zan sanar da wannan hadisi ko zan ruwaito shi cewa Allah ta'ala manzo sallama ya ga Allah subhanahu ta'ala sai ce akan me ba za ka karantar ba an gane kan me ba za ka ruwaito shi ba shine al'ajuri a baya mun ji bayani cikin shari'a ya bayyana mana cewa magabata sun karbi hadisin sun ruwaito shi cikin littattafansu sun karantar da shi daga dama a hadithu sifat duka magabata sun ce abin ruha kama ja'at kai ba daura ma nauyin sai kayi bayanin yaya ya kasance ba Allah bai bautar da mu da haka ba aina
صلى الله عليكم وأن الله تبارك قال رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقال لهذا يقال لهذا كل كله كيف كي لا يقال لهذا كله كيف ولما ولا لما بل تسليم هذه القدرة إيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية لا تضرب لهذه الأحاديث وما شكلها المقاييس ولا تعارض بالأمثال والنظائر قال رحمه الله تعالى العش أو رجل من علماء الأمة
na'am أو رجل من علماء الأمة aw rajulun من علماء الأمة mm كم هذا؟
إيه. إيه. من ulama'i wal ma mimman kana qawluhu hujja yace نعم yan ba kowane malami sai salaf نعم.
sai salaf in suka yi ana isti'nasi kamar zamu zo mu ji a riwaya ta mujahid ibn jabr ire-iren matsalolin da suka kasance na sifat wani aqida wanda suna da asali Mm.
idan wani malami daga cikin magabata maganar ta tana da muhimmanci نعم ya faɗi wata magana kamar yanzu alistiwa نعم.
alistiwa in wani ya fassara shi da julus misali in wani ya fassara shi da julus in ya zama malami ne da yake ana karɓan maganar shi za a yi isti'inasi da magana dan akwai hadisan da suka zo kan haka wasu malamai kuma sun inganta su an fahimci haka Mm.
amma asali babu ijtihadi cikin abin da ya shafi harifu sifat da abin da ya shafi aikin Allah subhanahu wata'ala ga baki daya babu ijtihadi la mazala lil ijtihadi wal- wal qiyasat fi sai kawai mabni ne ala sama abinda aka jiyo daga nasi thabiti shine za a yi dogaro da shi Aina.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأ- بأن عيسى عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وي- وتكون الدعوة واحدة da hadithu bidalika sun zo cikin shari'a na'am صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى خروج الدجال والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلى مكة والمدينة ويقتلها na'am إلا أحسن الله إليكم يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة قال رحمه الله تعالى ملك الموت ثم الإيمان da ramla an san guri ne a filistin sunan makan ne sai a ce fulan arraman na أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ملك الموت ثم الإيمان بملك الموت أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور shi ake ce ma isra'il ko isra'iliyat ne malakul na أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى النفخ في السور والإيمان بالنفخ في السور والسور قرن ينفخ, ينفخ فيه إسرافيل وقال رحمه الله تعالى بين الله وأنبيائه والله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وعيسى بن مريم روح, روح الله وعيسى بن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا كل ذلك بقدرة الله ومع- ومشيئته وإرادته بعض الصفات الخبرية والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس الفردوس بيده وكتب التوراة بيده وما روي ابن آ- وما روي ابن آدم ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي وأ- واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي من الملأ الذي ذكرت تذكره تذ- تذكر فيه وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني بمشي, بمشي أتيته هرولة wancan cewa al'imanu bi anna Allah azza wa jalla khalaqa Adama bi yadihi wa gharasa jannatal firdausi bi yadihi hadisin da ya kawo wannan yana eh, wato ainihin addara kutuni ya fitar da shi cikin asifat hakan na ibnu abi duniya cikin sifatul janna amma akwai rauni cikin isnadin shi amma matanin matanin yana da shawahi waɗanda suke tabbatar da shi Eh, suna yana da shawahi kamar hadisin ibnu umar wanda eh, wato ainihin al'ajuri ya fitar da shi da allah da ka'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce khalaqallahu arba'ata ashiya'a bi yadihi al-arsha wal qalama wa ajna wa wa adam ajin ita ce jannatu adn an gane ku Eh, kuma qala li sa'il al-khalqi kun fakana to duk da an rinjayar da wannan cewa magana ce ta ibnu umar ba marfu'i bane amma irin wannan la yuqalu bil ra'i la yuqalu bil ra'i hada yakunu shahidan ala dhalik na'am
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى wancan attaura shi cikin muhajjatu adam da musa ya tabbata ko akhaffa laka at-taurata bi yadi
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقوله وعجب ربك aka من aka adam shi ma aya ma ko yace ma iblis ma mana'aka alla tasjuda an tasjuda lima khalaqtu bi yadi Ina.
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقوله عجب ربك من شاب ليس له صبوة وقوله هذا هذا حسن اخرجه احمد صبوا الميل الى الهوى Allah ya kam ina mamakin mutumin da ya zama almailu ilan lahu tun da ba ya matashi ne amma ba ruwan shi da shirme irin na mata yara haka da sauransu amma dai shagun na sha'afi ibadatin lai to Allah ya kan kaga wannan sifa ta ajab Mm, ta al'ajab mamaki bai akwai kuma hadisi cikin abu dawud da ahmad hadisin ukubatu bin amir cewa يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وإسناده صحيح أي نعم
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره نعم وقوله صلى الله الله ما جاء في جد شيء لقى حديث اللقيط بن صبر أبو نزيل نعم
صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لن نعدم وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا tare da wancan suke nan وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وإن wancan hadisi na sifa ta ajab da dhahik suna cikin sifofi khabariya waɗanda suke ba su zo a qur'ani ba sai a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh kuma dole za a yi imani da su Ya shi ne wani ya ce wani ba shi da nuna sashe shi a rura. Da riba da ya yi shuru da ya ce abin kuma kuma ya ce da ya musulunci. Ba ya fi da ba.
Mm.
Zai kawo mun da ya ruga ne.
da da ya huta dan me ya gudu ya guje ma wa ajab din da dhahik din Eh, dan gudun kai ya kamanta Allah da wani wani misali eh abin amsar da za a bashi dan kar ya kamanta Allah da bayi eh, shi yasa ya gudu daga sifatu dhahik wal ajab wal farah misali duk suna fasara ta da arrida to ita arrida din shi dan adam bai da ita radiyallahu anhum wa radu anhu Hmm? duk abin da zai faɗa gurin kare wancan to ita ce dai kawai shedan ne yake wasa da hankalinsa ابن عبد البر Hmm?
ابن عبد البر من الذين وقعوا في هذه الحفرة wallahi faɗa suke wadda hafa تكلم الاستذكار أنا يوم الضحك سيدتي الضحك لا يليق بالله لا يليق بالله sai ce la yali ku a ga jidda bawan Allah jidda ilimin da Allah ya bashi da ibn abdul bar wala ana suka maza cikin istidka حتى في التمهيد يؤول الضحك
na eh abinda ake eh kawai a batta yadda take da ma'anar ta shine zaman lafiya Mm. Allah ka kare abin zafi ne kuma ne daga ubangiji subhanahu wata'ala galibin wanda za ga sun fada cikin tawili ko fagen ilimi su ibn hajar su nawawi kaga ai ba ba kan wallasa bane a isa amma kuma duk sun fada cikin irin wannan matsala su al-imam al-bayhaqi da sauransu Allah ka kare da aka kakkai mamakin malamin garin kuma an ce ya fada cikin bid'a
bismillah aina يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله أحسن الله عليكم قوله وقوله إن إن بين السماء وال ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أنت بيان الإمام أحمد shin za a iya ce ma Allah ta'ala addahar sai ya shiru sai ya tawakkuf Sheikhul Uthaymeen rahimahullah cikin sharhul wasitiyya ya ce ba za a ba za a ce Allah shine addahar saboda a hadisi ya zo musamman cikin Abu Dawud da yace fa inna Allah huwa ad-dahr ko kuma da yace ana ad-dahr uqallibu al-layla wan-nahar kaga kenan ma'anar inna Allah huwa dahar cewa yana jujjuya yanayi in kaga zamani ya canza Allah ne ya canza shi in ka zagi wannan zamanin yana suka ce da ke komawa zuwa ga ubangiji dan shi ke kaddara al'amura ba ana nufin sunan Allah dahar jidda ibnu hazm ne zahiri shi kuma ya fada cikin masu sufur cewa Allah yana da suna adda wannan kuskure na'am
أحسن الله عليكم وقوله وقوله إن بين السماء والأرض مسيرة خمسم- خمسمائة عام سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول وتركوا المسألة عن تفسيرها ورووا ورأوا أن العلم بما بها ترك الكلام في معانيها قال رحمه الله تعالى حفظ القرآن ثم الإيمان بأن hadisin cewa anna baina as-sama'i wal ardi masiratu 500 wa 500 am hadisin al-abbas ibn abdul muttalib da yake sahihi abu dawud da ahmad suka rawaito shi alamai da yawa sun inganta shi kamar al-juzaqani cikin al-abadil ce hadisi ne sahih الذهبي cikin al-arsh yace rawahu abu dawud bi isnadin hasanin wa fawqa al-hasan aka ibn taymiya rahimahullah ya yi raddi kwarai akan wanda suka ba'afa wannan hadisin ya yi raddi sosai cikin al'ulu zahabi ya ce isnaduhu sahih na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حفظ القرآن ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوف الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخ... البيت الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
alladhi laysa fi jawfi الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
wanga hadisin ibn abbas ne ahmad wa tirmidhi wa thabit sahih
نعم صلى الله عليكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن ال... فإن الله فإن الله لا يعذب لا يعذب قلبا وعى القرآن
حسين ايضا الحكيم الترمذي ya fitar da shi aka tamam ar-razi آه، daga uqba ibn amir shi ruwaito wannan hadisi inda isnadin shi duk da wasu malamai sun yi kokarin bayyana cewa mawqufi ne ba mawdu'i ba wanda an ruwaito shi daga abu umama talbahibi mawqufa haka ibn abi shayba da ahmad a cikin az-zuhud su ruwaito shi mawqufi sahihi zuwa ga abu umama نعم eh, wanda shi yafi huwa al-aqrab insha Allah eh ga ghammin din nan ba ta tabbata ba. Mhm. Mhm. lafzul mushaf an yi maganganu kan cewa shin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan mushaf ma ko ko daga baya ne ake kira shi da nin dai wanga sun sun inganta cewa mawqufi ne. kenan kaga ba zancen manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma sahih din daga zamanin sayyidina Uthman ne aka fara ambatan su wannan bi ghammin din bai tabbata ba. baya cikin annuskar mahdud أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى بين موسى وملك الموت عليهما السلام والإقرار والإقرار أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بين موسى عليه السلام وملك الموت بين موسى وملك الموت عليهما السلام والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي هكذا قالت العلماء فيما رده وتوقف عنه
نعم قال- wancan ishaq ibn rabiya rahimahullahu ta'ala ya sarraha haka cewa duk mutumin da ya yi inkarin wannan hadisi cewa annabi musa ya naushi mala'ikan mutuwa ko ya mare shi ce wanda ya yi inkarin haka kullu hadha sahihun wa la yunkiruhu illa mubtadi'un aw da'i aw da'ifur ra'i inda ma la ya'lam wanda ya yi inkarin haka dan bid'a ne ko wani gaula ne da baya gane komai amma da abin da nasi ya zo da shi sai kai imani sai ka yarda kai dai baka iya naushin ko marin mala'ikan mutuwa ba, amma annabi Musa ya yi ya zo daukar ran shi gani mutuwa wasa ce na صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى النبي والقريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن من الجن قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا إلا أن إن إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير قال رحمه الله تعالى ابتداء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار ولادته وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا وأن أمة وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام duka riwayoyin da aka yi kan haka suna da rauni amma wasu malamai suna ganin in an hada su za su iya karfafar junansu Eh, suna ganin an hada su za su iya karfafar junansu riwayoyin da aka yi cewa sanda aka haifi sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani haske ya bayyana daga ɗakin mahaifiyar shi har sai da ta hango wato benaye na sarautar rum da ainihin wato ah, na sham da rum Mm, amma dai a je ruwayoyin kowace in ka kalli isnadin zaka ga akwai rauni Allahu a'lam
أحسن الله عليكم وقال رحمه الله تعالى ثلاثون دين النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل, قبل البعثة وما زعم أنه كان على دين قومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فقد أعظم الفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس haka al-Imam Ahmad ya ambata rahimahullahu ta'ala eh haka ya ambata cewa duk mutumin da yake rayya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan addinin mutanen shi addinin kaumin kaumin shi bautar gumaka ne to duk wanda ya ambaci haka yace to wannan mutumin banza ne eh ba za a yi magana da shi ba ba za a zauna da shi ba ba za ba za a sauƙaƙa mishi ba yani dan bid'a ne wanda za a kaurace mishi batata sai ran da ya tuba Mm, na'am.
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ما da يرى jima'i ne cewa dukkan annabawa ba su taɓa bautar gunki ba ba su taɓa yin shirka ba na'am
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى من الخصائص المحمدية ونقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا وكان ana يرى cewa an haife shi maksunan har alhakim ya ce kusan hadisai sun kai haddin tawaturi akan haka amma zahabi ya mai ta'akkubi ya ce ina ban san ma sun inganta ba balle su zama mutawatiri in ji imamu zahabi sannan ibn al-qayyim ya da'afa hadisan da suka zo kan haka hakan na ibn al-jawzi cikin al-mawdu'at bal shi ya ma bayanan shi suna nuni zuwa ga duka hadisan mukhtara'an kirkirar su akai kuma ibn al-qayyim yace kuma wannan ba khususiyya bace kuma ana samu a haifi wani da kaciya da shayi an gane ku yawa so da haka duka hadisan da aka ruwaito kan haka ba su inganta ba na'am
أحسن الله عليكم وكان يرى من خلفه وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من بي- من بين من yara min khalfihi zai zama kenan
صلى الله عليكم وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه
Eh, wanga duk da hadisin da ya zo cikin sallah ne cikin sallah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tarawna qiblati hahuna wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum wa inni la arakum wara'a dhahri wasu sun sun yi itlaqin shi cewa wato a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayan shi kamar yadda yake gani ta ta gaban shi amma wannan din an kalli dilala ta iqtiran yana nuna a cikin sallah a cikin sallah yace yanda yake ganin alqiblar shi to yana ganin waɗanda suke baya wannan kuma khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya tabbata hadisin cikin bukhari na'am قال رحمه الله تعالى الإسراء والمعراج وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا بربه فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى وأن الله وضع يده من كتفيه فوجد بردها من بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين وأن لفظ حديث لنا الإمام أحمد الترمذي ابن خزيمة سكن توحيد da abdullahi ibn al-imam ahmad ya ruwaito shi cikin as-sunna kuma al-imam ahmad da al-bukhari da at-tirmidhi rahimahumullah duka sun inganta shi sun tafi kan hadisin ingantacce ne shekul islam ibn taymiya ya tafi akan ingancin shi bal ya ja numfashi kwarai cikin bayanin talbisul jahmiya wurin bayyana ingancin shi da kuma ruguje hujjojin masu raunata shi yawwa ya tabbata shi kenan ya faru نعم صلى الله عليكم وأن وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله وأحبهم إليه فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى ويجلس مع ربه مع ربه على عرشه وليس هذا لأحد غيره غيري وليس هذا لأحد غيره can zancen cewa zancen shafa'a sananne ne cikin ahadithu shafa'a mai tsawo na sayyidina Anas to cewa zai zauna saman al'arshi tare da ubangiji subhanahu wata'ala abinda ya tabbata shine riwayoyi ne ingantattu daga mujahid min qawli mujahid ibn jabr dalibin sayyiduna abdullah ibn abbas shine ya ainihin fasara haka amma marfu'in bai tabbata hadisan da aka ruwaito marfu'ai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama zai zauna saman al'arshi tare da ubangiji wannan hadisi ne maudu'i amma min kauli mujahidin fa thabitun wa sahih na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى كما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال أعيده معه على العرش وهكذا فسره الديلمي فردوس مسند الفردوس يا فتد دشي سورانسو daga cikin dai malamai da dama musamman littattafai na aqida da sunna na'am sallallahu alaikum wa hakaza fassarahu mujahid fi ma rawahu muhammad ibn furair an al-layth anhu قال رحمه الله تعالى فضائل الصحابة ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضل وأفضل وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعبد الله بن عثمان وهو وهو عتيق أبي قحافة رضي الله عنه وتعالى وقال حديث cewa atiku atiq wato kamar yana ishara zuwa ga hadisin Tirmidhi na na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Abubakar anta atiqullahi minan nar wato yantaccen ba yantaccen Allah daga wuta Allah ya yanta Abubakar daga wuta wuta ba za ta taba namun jikin shi ba na'am
قال رحمه الله تعالى وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا, قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه ثم من, ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الفاروق ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان وهو أبو, وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذنورين ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب وهو الأنزع البطيل سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبي خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين آمين تشوى على هذا الوصف على هذا النعت والصفة كمان لي أنبتا كان سيدنا أبو بكر cewa bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba wanda ya kai sayyiduna abubakar gurin girma da kima da daraja da imani da gaza to bayan abubakarin akan wannan sifar da aka siffanta abubakar da ita bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to haka umar yake bayan abubakar haka ainihin Uthman yake bayan umar haka ali yake bayan Uthman radiyallahu anhum ajma'in siffanta sayyiduna ali da al'anza al'anza wanda gashin shi ya dan karkace haka kadan gashin kai kuma bai zama ya sauko zuwa goshi ba su larabawa suna kyamar gashi al'agham wanda gashin shi ya kusa haɗewa da gira ko ya haɗe da gira suna zargin shi amma suna son saiko suna son saiko suna son al'asula yasa suna umar yana kiran sayyidina ali al'usaila tasbirin asla wanda yake da saiko wanda jami'a yana ta murmushi al-batin mai babban ciki amma ba na zahiri ba ana nufin masani mai fahimta mai kaza yabo ne na'am
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى فبحبهم وبمعرفة فضلهم خاب الجيل في السنة وعدلت الحجة قال da san su da sanin falalarsu ne addini yake tsayuwa kuma sunna ba ta cika hujja ba ta tabbata a miƙe da adalci sai mutum ya rike haka sai ya so su habbai kuma ya bayyana falalarsu ba wai so kawai sai ka bayyana dole na'am
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال سفيان الثوري ورحمه الله تعالى لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام.
هذا يا قيام ميمون ابن مهران نعم.
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأن حمزة سيد الشهداء وجاء وجعفر من الطيار في الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشهاده وأمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين ثم الترحم على جميع عن أحمد الإمام أحمد يا أم بجاب cewa mutum ɗaya cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya imani da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya haɗu da shi ya gan shi ko ya haɗu da shi to ko da a ce yini ɗaya ko awa guda ne sai ya rasu to ya fi wanda zai biyo bayan sahabbai ko da wancan ɗin zai yi aikin dukkan halittan Allah na alkhairi wancan suhubar dai bai riske ta ba na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ثم الترحم على جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم واولهم واخرهم وذاك وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لاثارهم وان الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه.
cewa yin yadda da ko kuma yin tarahim neman rahama da gafara akan sahabbai da ya ce sagirihim wa kabirihim karaminsu da babba wannan an ce karamin lamari ne nisbi an kwatanta ko tsakaninsu akwai babba akwai karami amma a gurin mudin manya ne na'am
قال رحمه الله تعالى حكم مرتكب الذنوب وقد اجمع العلماء لا خلاف بينهم انه لا يكفر احد من اهل القبله بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصيه نرجو به المحسن ونخاف على المشرك ولا نقول في ذلك بقول المعتزله فانها تقول من اتى ذنبا واحدا في عمره او ظلم بحبه في عمره فقد كفر فمن قال ذلك فقد أعظم الفية على الله على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول وقبول التوبة وقد زعم أن الأنبياء من, من آدم ومن دونه كانوا كانوا كفارا وقال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا وعصوا مولاهم وهم مع ذلك أخيار أبيار من أهل الجنة وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم مسألة جوا wanda ya kafirta murtakibul kabira wanda ya yi laifi ya zama kafiri wanda mu'tazila da khawarij suke yi qabbahumullah to kamar suna kafirta annabawa ne tunda gashi dai nusu sun tabbatar annabawa sun yi laifi gashi nan tasrihi ne a qur'ani wa asa adamu rabbahu faghawa ma kuma ya yafe mai ya gafarta mishi tunda aka ce fataba alaihi kaga me laifi ne amma an ce annabi yayi laifi sai kaga tsigar jikinka na tashi ba fa kai yama laifin ba mai gidan shi ai gaba da gabanta an gane ko tsakanin shi da mai gidan shi kuma ya yafe mishi har ma malamai suna tattaunawa ibn al-qayyim ya kawo wagga mas'ala cikin bada'i'ul fawaid cewa da wanda bai taba yin laifi ba da wanda ya taba yin laifi sai ya tuba wanne ya fi daraja gani to wani suna tattauna wannan wannan matsala tun da kaga har ana kwatantawa wanne kenan dai in mutum ya yi laifin ya tuba tuba tsarkakakkiya daraja ce babba a gare shi kuma yana cikin rahamar ubangiji da ya kaddara mana laifi mu yi laifin kuma mu tuba don mu dace da aikata ibadu mabambanta tunda ita tubar ibada ce to in babu zunubi kenan babu tuba kun gani har ma hadisi cikin bukhari ya ce laulam tadnibu la zahaba allahu bikum wala ata bi qaumin akharin yuznibu laulam tadnibu yuznibuna wa yatubuna fa yatubu allahu alayhi duk da ba ce ma kai kaje kai abin da kaga dama ba wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan amma abu ne wanda ilimin Allah ya gabatar da shi baka isa baka ce ba za ka yi laifi ba duk da kuma ba kwadaitar da kai ake kan kai laifi ba amma ba sai kai na fata an gane to so da rahmar Allah tunda ya kaddara sai kai sai ya kaddara ma tuba ba dan haka ba da mun halaka sai ya shar'anta ma tuba kuma sai ya yassare maka zuwa ga tubar da hanyoyin to da haka wanda ya ce wanda ya aikata babban laifi ya kafurta kenan a gurinsu annabawa sun kafurta ko da dai a ce sun tuba daga baya amma sun taba zama arna kaga wannan shani'a ce ne girman gaske wanda al-imam ahmad ya ambaci makamanciyar wannan maganar ma'ana gurin yimawa su mu'tazila ilzami gurin yimawa mu'tazila ilzami kamar yanda ya zo cikin risalar shi zuwa ga musaddad ibn musarhad wanda yake zamilin shi na'am
أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل وقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفارض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وأنه سيخ... وأنهم سيقتلون وأنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم ولا ينظر في كتاب الصفين ولا الجمل والجمل ووقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه على أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه فعلى ذلك اتفق سلة علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب والوراق كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من من طلب من طلبها والاهتمام بجمعها al'ajuri ya yi bayani mai yawa ƙarshe-ƙarshen littafin shi na shari'a wanda muka karanta a nan gudun rashin alhaudu cikin abin da ya gudana tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi asali annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa yi mu ja bakin mu mishu saboda abu ne da ke tsakanin manya da haka mu za mu ja bakin mu mishu kuma kafin aje ko ina ma Allah ya yafe musu wanda bishir ibn al-harith yace khata'u sahabati khata'u sahabati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mawdu'un anhu duk wani laifi da suka yi an yafe musu tunda sun sami yarda ta Allah don da aka ce Allah ya yarda da shi kenan ba zargi baya biyo bayan yarda eh to da Allah ya riga ya yarda da su da duk abin da zaka faɗa ihu bayan hari Allahumma sai dai ababun tahqiqul haqiqa idan wani ya zo ya gurɓata lamarin kana so ka bayyana gaskiya sai kai bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru amma ibtida'an wannan ba aikin ka bane na'am
sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala wa qad ruya anhum fi man fi man da fi man dhalika ashya'u kathiratu fa'ala dhalika fa'ala sallallahu alaihi في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلف مختلفة متفقهة متفقهة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
نمسك كجارج في من فعل ذلك. an ruwaito daga magabata inkarinsu mai tsanani akan mai bincike da kwakwale kan abin da ya gudana tsakanin wato ainihin magabata akwai ruwayoyi wanda mun karanta wasu cikin shari'a لا داعي للتكرار نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم بعد ذلك يشهد عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها صديقة وامرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة مبرأة طاهرة خيرة خيرة فاضلة وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل قال الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان duk wanda ya inkarin cewa na Aisha bari'a ce kuma ummul mu'minin ce to shi kafiri wannan ijma'i ne na malamai ijma'i ne na malamai duk wanda ya tuhumuna na Aisha da abinda Allah ya barrantar da ita daga gare shi ya zama kafiri ya zama kafiri ya karyata alkur'ani mai girma cikin al'ajuri shari'a mun yi bayani kan haka mun yi bayani kan haka kuma da maganganun malamai hatta ita kanta na Aisha an zo an same ta aka ce wani fa ya ce ke ba uwar shi bace ta ce ta yi gaskiya ta ce ya yi gaskiya so gani ba na kasance uwa ga wanda yake kafiri ya wani abu makamancin haka amma alƙalin nan da muka ji ko wannan ya rantsuwa na na aisha mahaifiyar shi ce wannan ya rantsuwa ba mahaifiyar shi ba ce ya ce dukkan su ba wanda yake da mata kowa ya gaskiya shi wannan da alama shi mumini shi kuma wancan ba mumini bane shi yasa bai yarda na na aisha mahaifiyar shi ba ce tunda ita ummul mu'minin ce ba ummul kafirin ba na'am kuma munafikan ta ambata ahsan cewa ta yi ba zan zama uwa ga munafikai na'am أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حب الصحابة رضوان الله عليهم ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من آه من أهل بدر والحديبية وبيعة رضوان وأحد هؤلاء أهل الفضائل والشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين قال رحمه الله تعالى معاوية بن أبي سفيان وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة وزوجة رسول الله وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي وتذكر فضائله وتروي ما روي وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال فقد قال ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة فدخل معاوية رحمه الله رضي عنه.
حديث هذا رون يا جبار تسكن أجل. amma nisa ake keɓance falalar muhawiyar daban imam al'ajuri ya yi bayani kan abin da ya sa ake ambatan falalar ummul mu'minin aisha min baini nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam so da ita ce aka yawaita alsinatu su suka yawa akan ta ko to kamar haka ne shi ma muawiya ba wai dan sauran sahabban ba su cancanta ba a faɗi falalar su a'a ana gaida shi akan ware mai babi a cikin littattafai na aqida saboda bayyana hakikanin abin da su 'yan shi'a da sauran miyagu suka ɓoye akan ummuna aisha radiyallahu anha da kan muawiya tu na abi sufyan dan da yawa akwai wanda shi yanzu an ce muawiya ma sai ya dauka kawai dai wani sarki ne an gane ku to dan ka hadda yan tijaniya kwarai da gaske tun dama yan tijaniya zailu ne na yan shi'a a wannan zaman zailu ne na yan shi'a yan shi'a ke jan su abubuwa da yawa da suke yi duka daga yan shi'a kai duk yan ɗari kuma ko maulidi wa ya kawo shi shi'a ne shi'a ma bakar dama to kirin din duka shi'a baka ce to baka kirin ismailiya ko wanda suke cewa su fatimiyya ne zulman wa buhtan su suka kirkiro shi'anci a banga maulidi suka zo suka kakaba ma wa yan bid'a har ka ji wani sufi ya ce wanda baya maulidi ma ba musulmi ba wai wanda baya bid'a ba musulmi bane wanda baya saban Allah bid'ar da ta mafi ma'asiya subhanallah Allah ka shiryatar da na'am قال رحمه الله تعالى فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته الحب في الله والبغض في الله ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك وتصل على ذلك وتقطع عليه ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله فإن الرأي يخطئ ويصيب قال رحمه الله تعالى النهي عن المراد ومجالسه kun ga zancen ra'ayin nan wallahi sai mun ƙara kiyayewa sosai sai mun bashi asar shine dai duk wanda yake kan asar shine yake kan sunna kuma kana da amal mai kyau akan shi saboda koda yayi i'tiqadin wani abu ranar da ka kawo mai nasi ya tabbata zai sauka daga wancan khabi'in da yake kai amma wanda ya rike ra'ayin wani fa shikenan koda ka kawo nasi abinda zai ce ma ai malam wani ya fi ka sani shi haji wata gurguwar hujja to da haka menene mai abin ga mun karanta nan tare ko kada ya zama hujja a gare mu duka muka karanta shi menene yace mai ibnu abi dawud wada anka ara'ar rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam azka wa ashraf ka rabu da ra'ayin mutane shi dan adam yana iya daidai yana iya yin kuskure nassi shine ma'sumi shine ma'sumi amma duk wanda ka sani ko da sahabi ne yana iya yin kuskure ana cewa ka bar maganar sahabi ma'ana an ta ci karo da tawa da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine akidar dukkan sahabbai kuma dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Umar Abu Musa al-Ash'ari ya zo gurin shi ya isti'zan so uku sai ya juya ya tafi da ya fito bai ganshi ba yace ya zo ya same shi yace ya akai kaga sayyidina Umar shi a ra'ayin shi kamata ya jira shi ko kar ya tafi sai ce mai hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka kawo shaida da ya tsuma ina kalbu ne ba wai dan bai yadda ba sai ya zo ya je taho da abu sa'idin na khudri daga nan sai sai na umar ya karba su haka inda aka ce na siye su ajiya nasu haka salaf na kwarai su amma malaman zamani sai illa man rahimallah galibi wani in yi magana ko da kuskure ce aka bayyana mai kuskurenta ko da a ce inda ya zama wanda ya bayyana mai kuskuren a ganin shi yana ƙasa da shi ko a shekaru ko a ilimi ko a suna da shahara sai ya ƙi karɓa su ko magabata ba haka ba suke da ka ka riƙe asar na magabata duk wanda zai karantar da kai ka fahimci yana ƙoƙarin ƙaƙaba maka ra'ayin shi ka rabu da shi ka je gurin wanda zai ɗaura ka akan ko me a hallari me yace ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين من هم هم الذين يدلون على طاعة الله yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kai malami kai fankan fayau ne ba a karan kanka duk wata darajar ka albarkacin nassin nan albarkacin sunnan nan ne albarkacin ka za ka dangare kan sha ruwan kasko wani girmama ka da kaddara ka da daraja ka da ake dan ka rike sunna ne da ka barta sai a barka sai a barka Allah ka shiryatar da amin sallallahu alaihi wa sallam qala rahmallahu ta'ala lillahi wa 'ala al-mira'i wa mujalasati ashabil bid'ah ولا تجالس أصحاب الخصوبات فإنهم يخوضون في آيات الله وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا من البدعة لأن أول ما يقول على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه ثم لا يأمن أن يد... ثم لا يأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا أو لا أو لا يفتنه فيحتاج أن يتكلف له برأي مما يرد عليه قوله مما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوب بن أبي تميم السختياني يكي يداكو وإنه متان هر قرآن يسكت ذا سكران تاتكو كفتكو أمفتان باكو kaɗan bidi'a sai dai kamar yadda sa imam ahmad suka in shugaba ne ya ainihin shirya zaman akwai hakan akwai kaza akwai ladabi sai a zo a zauna amma ka kawai kila kai ne zaka bi shi ma shafin sarki zaki misali ko ka bi shi zawuye su ana ma ihu ana kaza babu mutunci a ciki sannan kai kanka aqidar ka tana cikin harar imanin ka da addinin ka ko dai wato ainihin kacin nasara girman kai ya kama ka gane ku ko kuma in an kada kai ka yi kokarin takallufin ƙarya takallufin wani abu wanda za ka kare kanka da shi wanda kuma na ƙarya ne wanda kuma ba a cin nasara da ƙarya ba a cin nasara da ƙarya shi addini ba ka ci galaba an ci galaba a kanka wani yawa addini gaskiya ce ai ba kai ne addinin ba ga jabbeli ga ire-iren su da dama daga cikin masu da'awar sunnan da galibi da za ka tarar da akwai ƙanshin kishin sunna a tattare da su amma daga fara wannan gaddama da zama kalar su asadul izala daga fara wannan gaddamomin da suke yi da yan bidiya suna nema su zama ɗaya da su akwai abubuwan da an sani yan bidiya suka shahara da su sai kaga ya fito yana kare wannan abu kuma matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu masail makamantan wannan domin me domin istiqafin su da nemo shawo kansu da sauransu wani haddadi yake ji wani malamin bid'a ya yaba shi abinda zaka yi kuka ai malamin bid'a ya yaba ka kenan fa aqidan nan taka da kai matsala kai matsala an samu tashabu tashabu hata qulubuhum لا تسألوا نعم قال رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك الكف والخلود في الفتنة ولا تخرج بالسيف ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وقال النبي kun gani wa in wa in haramaka wa in zalamaka wa in harama ko ya zalunce ka ko ya hana ka abin da yake ya cancanta an ki muku kwanta an ki biyan albashi misali ko an ki kaza an ki rage kudin man fetur kamar halin da ake ciki a Najeriya an an ki dawo da subsidy an ki kaza sai na Umar ya ce ka yi hakuri kuma ma annabi ne ya fara sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi hakuri to kaga cewa fasbir yana nuna koda a ce baka fito da makami ba duk abin da za ka yi na inkari wa shugaba alanan ya nuna baka yi haƙuri ba sannan ka mai kuruji sannan kuruji na harshe shi ne mafarin kuruji na ne na makami ba duk inda aka yi kuruji na makami ba haka kawai rana ɗaya aka ɗau makami ba har sai duna usman radiyallahu anhu arda da aka ɗau makami a kan shi ibnu saba da harshe ne ya tunzura su zulhuwaisara kaga da harshe ne yin bai ɗau makami kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga tsatsan shi za a duk khawarijin da suka fito daga gare shi shi ya haifar da wa'incan da suka ɗau makami su ibnu maljam la'anatullahi ta'ala alaihi da sauransu duka ra'ayi ne da fikra ta zulkhuwaisa sai ka zo ka faɗi magana yar karama ce ka faɗi ka mutu ta rikita duniya kuma ai maka hisabi akan duk jinin da aka zubar duk dukiyar da aka kona duk bannar da aka yi sakamakon wannan kalmar da ka faɗi ka rasa ina hankalinsu yake malami ne kila yana da digiri da daftora uku kuma nawa gare shi in shi ne baban masu digirgir sai ka ji ya fito ya yi wata magana wadda ya kamata ko da jahi ko da ɗalibin ilimi ma ƙaramin ɗwailibi ya yi ta ji ya ce mu ai inkari muke yi nasiha inkari muke yi ba nasiha ba ci wani shirme na Allah kuka ji ya ce maka ai da makami ne su khawarij makami har ma kila kaga yana karatu yana ma khawarij raddi kaga yayi kirari ya buga ma kanshi wuka bid'a duk kankantar ta bid'a ce kuma duk inda bid'a ta girma daga karama ta taso yanzu ko maulidi abubuwan da ake yi na zagin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shekarun baya ba a san da shi ba dama shedan ke ƙara ke ƙara fadada ta yake ƙara musu fasaha a cikin bid'a tasu da batar tasu in ka kamar da ka kama shari'a sai kaga Allah na ta haskaka maka ya ta haskaka maka to don haka mu kiyayi duk inda ka ji shubuha ko yaya take wata bid'a ko yaya take wallahi ka kai wasa da ita karka raina ta don wata rana za ta gawurta sai ta fi karfin har wanda ya kawo ta so da haka ba ba ashkhasu ne ake kishi ba sunna ake kishi duk wanda ya sauka daga tafarkin sunna kowa ne ne shi kawai ka fita daga harkar shi musamman namu ne yanzu da suke da taurin kai wallahi dukkansu ko galibinsu an musu nasiha kin karba su kai jiya muna magana da wani bawan Allah ko shekaran jiya cewa ni a guri na duk wanda zai yi karatu a Madina ya dawo musamman shekaru 20 da suka wuce yanzu yazo yana karatu bai da bukatar ma wai har sai ka mai bayani kan da a salafiya ya san ta kawai fada yake da ita ya san ta ba wai bai san ta bane yana sani yake fada da ita tunda yanzu ta fara bayyana yanzu dr idris da yake sukan salafiyun da cewa ai madafila kaza kaza hatta kai yake cewa ai ya fara zuwa karatu gurin rabi'a a sheikh rabi'a tare da wani ina ga ko mutumin ina ne yace ko somali ne ko wani abu makamancin haka ya fara zuwa yace daga baya da ya ga abun haka ne ana ta suka sai ya daina sai ya daina zuwa kaga kenan ya nuna kyama ne fa suke ba wai sun jahilci abun bane duk da akwai jahilcin asalin ne ake cewa asalin manhaji din sun jahilci asalin manhajin akwai jahiltar asalin manhaji a tattare da su amma kuma akwai kyamar da suke da ita umuman ga masu kira zuwa ga manhaji kaga wannan shi zai kange su daga karban gaskiya daga wanda zai gaya musu na dama a gurin su shi fitananne ne ina fata an gani idan ka zancen hujja hujja ta tsayo a kansu sai dai fatan shari'a kawai da addu'a gare su in masu shiriwa ne Allah ya shiryatar da su ina fata an fahimci wannan yanzu kamar jama'a lokaci yayi wannan nukunukun dama asali bai dace ba asali babu wata mujamala cikin addinin musulunci eh kawai yanzu kawai gaskiyar ka tafudda ka salafiyar ka da bin sunnar ka tafudda ka in ka kauce za a fito ayi tahdiri akan ka wannan shine amana ta ilimi in ba haka ba sai ayi tabbatar da mutane ayi ta dilmiyar da su da sunan sunna suna yaki kuma da sunna Allah ka shirye mu
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنن وعرفات والعزو والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة لا يضر المحتاط لدينه محتاط لدينه والمتمسك لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة ما لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من من ايدي الظلمه بامرائهم وشرطهم والسمع والطاعه لمن ولوه وان كان عبدا حبشيا الا في معصيته معصيته الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعه
kun ji shi kawai san da shugaba zai yi umarni da sabon Allah ne ba za a mai biyayya ba cikin sabon Allah eh dan an ce fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a wani to da yaji an ce an yi umarni da wani abu da ya saba ma Allah sai ce a fito ayi khuruji a ba haka annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam cikin sabon Allah ba za ka mai biyayya ba amma wannan ba zai ja kuma me ka mai khuruji ba ba zai ja ka mai khuruji ba in nasiha za ka yi mushi ka je ka same shi kai da shi in baka samu dama ba wannan kuma nauyi bai haukanka ba za a yi maka hisabi akan laifinka ne ba laifin waninka ba musamman shugaba ka sauke haƙƙin da ke kanka naka ka nema a gurin Allah subhanahu wataala ina fata an gano ne da ka koda shi mutumin banza ne sai ka zo na amin bari yana yanzu shugaban da zai zo yana rawa cikin mutane shine shugaba shugaban da zai yi kaza shine shugaba eh shine inji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yake za ka yi mushi biyayya mai biyayya cikin bautar Allah da ya mai biyayya cikin umarnin da ya yi na abin da ya shafi maslahar a ƙasa inda abu bai ci karo da shari'a ta musulunci wannan shi wannan kuma mala ya ce jima'i ne ko jima'i ne na magabata a kan wanda da abin da har ya zama ijima'i kaga yana daga cikin hamaka wani ya fito ya ce babu ma nasi akan akan kaza ga nusus nan suka yawa har malaman duk suka ga nusus nan suka ratsa su har suka haɗu suka yi jima'i a kai so da haka don gaskiya a bayyana take alhaqqu aghlaj wal batilu najlaj Allah ka shirya ta jama'a